ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشدا قوة صفر وتنبيو hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da sha uku ga watan goma a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin wannan shine kaset ɗinmu na ashirin da uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun shiga cikin babu a almasha alal huffaini babun da ke magana akan shafa akan hufi mun ji shurutuhu sharuɗan da suke jawo a yi shafa akan hufi ma'ana sharuɗan da sai an cika su sannan ya halatta a yi shafa akan ainihin wato hufi yau kuma za mu tashi akan ma yubtilul masha wato abin da ke ɓata wannan shafa ɗin idan mutum ya cika waɗancan sharuɗa to akwai abin da zai iya ɓata mar ya shafar dole sai ya dawo ya gyara ko ya cika ta ko kuma ya cika wannan sharaɗi malam ya ce yubtilul masha bi ahadi hadhihi thalatha wato shafa akan huffi takan ɓaci idan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku da za mu faɗa suka faru abu na farko inqida'ul mudda mudda inqida'ul mudda wato lokacin da kwanaki da aka ɗebawa mai shafa akan huffi suka cika in ba ku manta ba mun karanta hadisin Ali ɗan Abi Talib da yake ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya wa mutumin da yake matafiyi kwanaki uku da yini uku wanda kuma yake zaune a gida shi kuma an sanya masa kwana ɗaya da yini ɗaya ko to shin akwai abin da zai ɓata wannan kwanakin ya zama shafar ta karye ba zai yi wa a yi ta a cikin wannan kwanakin ba shine abin da za mu zo mu ji shine ce in mudda idan kwanakin sun kare to daga nan shafa ta ɓaci ya ce li'annal masha muwakkatun domin shi shafar an saka masa lokaci kama alimta kamar yadda ainihin wato ya gabata ka sani an karanta maka hadithi akan haka fala ya juzu ziyadatu alal muddati almuqarrara don haka bai halatta a ƙara koda yini ɗaya akan kwanakin nan da aka tabbatar da su aka ɗebe su ba ya kwana uku nan da yini uku idan sun wuce to shikenan shafa ko kayi bata yi ba sai ka sake cire huffin ka sake alwala sannan ka sake saka su sannan sai ka ci gaba da ainihin wato shafawa a ƙarƙashin wannan kenan idan tafiyar ka tafiya ce ta kwana goma ko ta kwana ashirin to duk bayan kwana uku sai ka sake cire huffi ka yi ɗaura alwala garau sannan ka sake mayar da huffin ka saka a kafarka ina fata an fahimta ba za ka ce saboda kai matafiyi ne za ka yi ta tazarce kullum kai ta shafa akan huffi ba in kwana uku suka cika ko da ba kai janaba ba ko da ba ka cire takalman ba wannan shafa ta ainihin wato ƙari jama'a kuna fahimta to shine yake cewa idan kwanaki suka ƙare abu na biyu daga cikin abin da ke ɓata shafar hufi ko da kuwa kwanakinta ba su cika ba ita ce aljanabatu idan janaba ta samu mutum misali matafiyi ne to sai ya yi wanka ya yi alwala ya sa hufi to yana da dama ya tsawon kwana uku baya cire wannan hufi ma'ana yana shafa a kansa to amma sai ya zamto janaba ta same shi to idan janaba ta same shi ko da kwana ɗaya ne da saka wannan huffi to shikenan wannan shafa ta ɓaci sai ya sake ya yi wanka ya sake ma'ana ya yi wankan janaba sannan ya sake ɗaura alwala sannan sai ya sake mai da huffin sannan sai ya ci gaba da shafa a kan shi jama'a kun fahimci magana ya ce li hadisi safwan saboda hadisin safwan safwan ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance ya amuruna yana umartar mu idza kunna safaran idan har muka shiga halin tafiya Allah nan zi'a khifafana cewa kar mu cire huffinmu thalathata ayyamin har tsawon kwanaki guda uku wa layali yahinna haka kuma mi dare uku yini uku da dare uku illa min janabatin sai fa idan janaba ce ta same mu to nan ne za mu sake wanka mu sake ɗaura alwala sannan sai mu mai da huffin mu ci gaba da shafa a kansa lakin min ga'itin amma dan mun je mun yi bayan gari ko mun yi fitsari to idan muka zo muka yi alwala to in mun zo kafa ba sai mun cire ta mun wanke ba sai mun shafa akan huffin mu wa baulin haka idan mun yi fitsari idan mun je muka yi fitsari muka yi tsarki muka zo za mu yi alwala to shikenan sai mun shafa akan ainihin wato hukunmu wa naumin haka kuma idan mun yi bacci to a ƙarƙashin wannan gabar ne nake so na ɗan yi gyara karatunmu da ya wuce sati mai zuwa in ba kuma abin nan sati da ya wuce in ba manta ba na ce idan har mutum ya yi bacci to lalle idan ya tashi sai ya sake wanka ya sake alwala ya sake sannan ya ci gaba da shafa akan hufunsa ina jin abin da na faɗa kenan to abin da ya ɗauke ni zuwa ga wannan magana shine wancan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa al'ainu wika'u sahi fa idza namat al'ainani istatlaqal wika wato idanu su ne igiyar farkawa ma'ana idan idanunka biyu to su suke ɗaure ko suke rike da duburarka ba tare da kayi hadafi ba ko kayi fitsari ko bayan gari ko ka fitar da iska ba annabi ya ce idan kuwa idanu suka yi bacci to wannan igiya da ta ɗaure maka duburarka ta sanci baka san me ya faru ba to wannan sai ya ɗauke ni zan cewa kenan ya zama in har mutum ya yi bacci sai ya farka to ko da a ce da hufi a kafarsa ba zai yi shafa a kansa ba sai ya yi alwala ya sake alwala sannan ya ci gaba da shafa to kashin gaskiya saboda Allah maganar ba haka take ba wancan hadisin ne ya ɗauke ni na sa ne wannan fassara amma asalin magana ko da bacci mutum ya yi da hufi a kafa shi ma damar ba janaba ya yi ba na fata an fahimta to lalle idan ya farka daga bacci ya yi alwala zai yi shafarsa akan hufi jama'a kun fahimci magana da kyau ko wani bawan Allah bayan mun tahiye mun tambihi kan cewa lalle akwai fa magana da ne wanda kuma ga yadda asalin magana take yace kuma ya taba ji na ba da waccar fatawar yanzu kuma ya ji nayi wannan nace lalle wancan hadisi ne ya dauke mun hankali saboda haka Allah ya saka mishi da alkhairi don haka ko da bacci kai ka farka matukar ba jaraba ce ta kama ka ba to za ka yi shafa akan hufi kai alwalar ka kawai ka ci gaba da shafa akan hufi Allah ya shiryar da mu to shikenan yake cewa ya amuruna idza kunna safaran ya kasance na umartar mu idan muna halin tafiya Allah nanzi'a khifafana cewa kada mu cire huffin mu thalathata ayyamin wa layaliyahinna tsawon yini uku da darare guda uku illa min janabatin sai dai idan janaba ce ta kama mu lakin sai dai kuma in min baulin min ga'itin idan ainihin wato bayan gari ne shi ba a ce sai mun yi sake alwala mun wanke kafa ba sai mun shafa wa baulin haka fitsari wa naumin haka kuma ainihin wato bacci wannan hadisin hadisi ne wanda yake hasan ka duk karanta littafin ilwa'ul ghalil fi takhriji ahadisi manaris sabil za ka ga ƙarin bayani dangane da ainihin wato wannan hadisi an gane maganar da kyau ko Allah shiryar da mu abu na uku naz'ul mamsuhu alaihi minar rijilaini li'annahu iza naza'ahuma summa labithahuma lam yakul adkhala rijlaihi tahirataini abu na uku da ke jawowa shafa kan huffi ta warware sai an sake alwala shine naz'ul mamsuhu alaihi shine cire abin da aka yi shafar a kan shi imma dai ya zama huffi imma kuma ya zama safa in ka cire shi bayan ka saka shi da tsarki da alwala kafin kwanakin su ƙare sai wata larura ta sa ka cire to ƙa'ida ba za ka mayar da shi ka ci gaba da mai ba shafa ba sai ka sake ɗaura alwala sannan sai ka saka shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko sai ka sake ɗaura alwala sannan sai ka menene sai ka saka shi na fata ana fahimta sai fa idan abu biyu ka saka za mu zo mu ji bayani nan gaba akwai safa akwai huffi to galibi za ka ga an cire huffi ko takalmi sau ciki ba a cire mai ba safa ba to anan kana da damar ka saka huffin kuma kafa a kansa ko kuma a kan safar da take kafarka amma dai yanzu muna magana a kan shi huffin in ka saka sai kuma lokacin da aka ɗeba maka bai ƙare ba wata larura ta sa ka cire to in ka zo za ka sake alwala ne sannan ka saka shi sannan ka ci gaba da shafa jama'a kun fahimci magana Allah ya shiryar da mu li'annahu idza naza'ahuma domin malam yace idan ka cire su daga kafarka thumma labisahuma kuma ka sake sanya su daga baya lam yakun adkhala rijlaihi tahirataini ba zai zamanto ka shigar da kafafunka suna masu alwala ko suna masu tsarki ba da haka sai ka sake yin alwalar sannan sai ka saka su a cikin huffi din sai kuma ka ci gaba da shafa sai malam yace fa'idatun ga wata fa'ida ga wani ƙarin ilimi ga wata bulgatu majalisin an gane ya ce in ƙiba'ul mudda ƙarewar kwanaki wa naz'ul mamsuhu alaihi da kuma cire abin da aka yi shafa a kansa yubutulanil masaha wahadahu suna ɓata shafar ne kaɗai ba sa karya alwala ku gane wannan a ƙarƙashin wannan kenan idan da za ka cire shi takalmin alwalarka tana nan ko ba ta nan tana nan rangadadau shafar kawai ita ne ta lalace kun gane magana amma inda za ka yi sallah da wannan alwalar ya halatta jama'a kuna fahimtar magana da haka yana bata iya shafan ne kawai in qida'ul mudda misali an ce an ɗeba maka yini ɗaya da kwana ɗaya ka sa huffi sai ka sa huffi ka yauni ya kwana amma a wunin sannan da kwanan sannan alwalarka tana nan bata karye ba to sai ka cire huffin to da ka cire huffin yanzu abin da ya ɓaci shine shafa ta gaba ba za ka sake yi ba amma ita wannan alwalar da da ita ka sa huffin tana nan jama'a kun fahimci magana shine abin da malam yake nufi shine cire huffi din ba wai yana ɓata alwala ba ne a'a yana ɓata shafar gaba ne jama'a kun fahimta haka ƙarewar kwanaki ko adadin awanni da aka ɗeba ma in suka ƙare ba wai alwalarka ta karye ba ne shafar da za ka yi gaba ne ta ɓaci ba za ta yiwu ba jama'a kuna fahimta shine abin da malai yake nufi shine yake cewa inqida'ul mudda ƙarewar kwanaki wa naz'ul mamsuhi alaihi da kuma cire abin da aka yi shafa a kansa yubtilanil masha wahadahu suna ɓata shafa ne kadai fala yajuzul mashu hatta yatawadda'a wa yagtasila rijlaihi thumma yalbasa kun ji ko fala yajuzul mashu dan haka da idan ka cire ko kwanaki suka ƙare to bai halatta ka sake yin shafa a kai ba bayan ka cire ko bayan kwanaki sun ƙare hatta ya tawadda'a har sai mutum ya sake yin alwala wa yagsila rijlaihi kuma ya wanke kafafunsa thumma yalbasa sannan sai ya sa huffin sai kuma ya ci gaba da shafa a kayinsu jama'a kuna fahimtar magana in har ka cire ko kwanaki suka ƙare to abin da ya ɓaci yanzu shine shafar gaba amma alwalarka tana nan in kana so ka ci gaba da shafa duk da cewa kana da alwala to sai ka sake menene alwala sannan sai ka saka huffin sai kuma ka ci gaba da shafa a kayi jama'a kuna fahimta lakinnahu malam abdul azim albadawi Allah ya masa rahama yace sai dai idza kana mutawaddi'an idan ya zama akwai alwala a jikinka ku ji wannan maganar da kyau hina naza'al mamsuhu alaihi lokacin da ka cire abin da kake shafar a kansa a lokacin da ka cire ɗin anta mutawaddi'un halatal kauni anta mutawaddi'un akwai alwala a jikinka a winqida'il mudda ko kuma lokacin da kwanakin da aka ɗeba maka ka ci gaba da shafa ranar da suka ƙare ɗin har yanzu akwai alwala tattare da kai to fa innahu baqin ala wudu'ihi har yanzu kana nan akan alwalarka ina fata an fahimta shine maganar da na faɗa ɗazu har yanzu kana nan akan menene akan alwalarka yusalli bihi ma sha'a zaka ci gaba da sallah iya iya abin da kaga dama hatta yuhditha har sai idan ka yi hadasi in har ka yi hadasi to ainan kan alwala ta ɓarne gaba ɗaya ko to daga nan ne ya zama wajibi a kanka ka sake menene ka sake alwala amma idan lokacin da kwanakin shafa akan huffunka suka ƙare ko lokacin da aka ɗeba maka ya ƙare har yanzu da alwalarka a jikinka to yanzu shafa ce ta gaba ba za ka yi ba amma alwalarka tana nan za ka iya yin sallah haka idan ka cire abin da kai shafa a kansa na huffi ko na safa ba wai alwalarka ne ta karye ba cirewa kai na fata kuna fahimtar magana to shikenan sai kuma ya zama alwalar tana nan to sallar gaba za ka yi abin da ba za ka yi ba shine shafar gaba har sai ka sake wata alwala ka saka wannan abin sannan sai ka ci gaba da shafa jama'a kuna fahimta ko Allah ya ƙara ganar da mu to shine malam ya ci gaba da cewa hatta yuhditha har sai idan kayi ainihin wato hadafi fa'idatun malam ya ce ga wata ƙarin fa'ida har ilau ga wani ƙarin bayani ga wani bulgatu majlisin mallabitha jawrabaini wanda ya sanya safa guda biyu ala taharatin akan tsarki yayi alwala yayi tsarki yayi alwala sai ya sanya safa guda biyu thumma masaha alaihima sannan yayi shafa akan su bayan yayi alwala ya saka su yayi tsarki yayi alwala ya saka su ya ci gaba da shafa akan su wa naza al'ala ba'da al-masihi sai ya cire abin da ke saman safar bayan da ya yi shafa kun gane maganar me abin da ke saman safa sau ciki sai ya cire su jaza lahu itmamul muddati bil masihi alal asfali ya halatta gare shi ya cika sauran awanninsa ko kwanakin da suka shaura yana yin shafa akan menene akan safar shi inda magana za ta fito kawai yadda za ka gane abin shi ne kayi alwala ko ka fito daga wanka ko kayi alwala za ka fito daga ofis kai ma'aikacin banki ne kai folis ne kai ɗan sanda ne kai soja ne a'a kai mai aikin kot ne ko madiya ne irin masu yawan sa kwabashu ɗin nan musamman masu sa necktie su saka suit suit kuke ce mata ne ko suit ne yawwa an gane ko ya sanya wannan suft din nasa yana jikinsa ya sanya safarsa ya sanya sau cikinsa ya yi alwala to shikenan da ya zo sai zai shiga masallaci sai ya cire sau cikinsa a kofar masallaci haka ne ko ba haka ba sai ya shiga ya sallah to da ya sallah da ya fito ba akwai la'asar tana zuwa ba to ko da alwalar shi ta karye idan ya zo yin alwala ta biyu ta gaba ta yin sallar la'asar idan ya zo kafa sai ya cire sau cikin sai ya yi shafa akan menene akan safar shi domin dama ai da ya tashi da alwalar da ya yi da safe ko kuma lokacin da ya fito zo fitowa karfe tara na dare ko abin na safe ko kuma karfe goma na safe ai ya yi alwala ne ya saka safa ya saka menene huffi takalmi sau ciki to yanzu tun da alwala ta karye yana so ya sake alwalar gaba don yin sallar gaba to in ya cire huffinsa tun da ya cire huffin ai kaga shafa akan huffi kan ta karye ko to tun da akwai safa idan ya tashi sai ya shafa akan menene akan safar shi shine fa'idar ya zamto akwai safa da sau ciki a kafar mutum idan yana so ya more wannan sunna jama'a kun fahimci magana da kyau ko amma idan da gayan sau ciki kaɗai ka saka da ka zo za ka higa masallaci sai ka cire haka ne ko ba haka ba da ka cire kai sallan azahar sai ka dawo ka saka kayanka ka ci gaba da sabgogin gabanka to a nan idan ka zo za ka sake alwala to sai ka wanke kafarka domin ka riga ka cire sau cikinka amma idan alwalarka tun wacce kai shafan nan ta farko ba ta karye ba jama'a kuna fahimtar magana to shikenan in ka zo ba ruwanka da sake alwala balantana a ce sai ka wanke kafa cire sau cikin a waje ka shigo kai sallarka shafar ce ta ɓaci amma alwalarka tana nan wannan fa alwala ake ta wannan ta taɓurzar sai mun je kitabun dalaki kowa zai da ku billahi lazi an je harkar aure yadda ake saki da yadda ake kaza da yadda ake kaza wallahi malam karatu da kake ganin sa malam yana da wahala wallahi yana da wahala sai ga wanda Allah ya sauwakewa idan Allah ya sauwake maka shi sai ka gane shi cikin sauki amma idan Allah bai sauwake maka ba to sai kaga shi yasa Allah ya ce yu'til hikmata man yasha Allah yana bada ilimi da fahimta ga wanda ya ga dama wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira Allah ce duk wanda Allah ya bawa ilimi da fahimta da basira to ya bashi alheri mai yawa baka ji abinda manzon Allah ya ce ba man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda duk Allah ke nufin sa da alheri sai ya bashi kwakwalwa da basira da fahimtar karatu yanzu wani tun da na zauna dinnan wallahi bai san ina aka yi ba haka ne ko ba haka ba wani kuma wallahi muna tafiya da shi tiriyan tiriyan ana yana tafiya yana biye da mu haka ne ko ba haka ba to haka kowa Allah ya ajiye shi kowa da basirar da Allah ya masa amma dai daɗin abin duka mai muke nema da muka taru a nan gurin lada ko da aljanna to da wanda ya gane da wanda bai gane ba duk fa jama'a nahum jama'a insha Allah ta'ala duk Allah zai hada mu cikin rahamarsa Allah ya ganar da mu to shine dan haka sai yake cewa a fa'idatun fa'ida wa malla bisa jawarabaini barin maimaita karatun wanda ya sanya safa guda biyu ala taharatin lokacin da ya zo saka su ya yi tsarki ya yi alwala sai ya saka su thumma masaha alaihima kuma ya yi shafa ya ci gaba da shafa a kansu wa naza al'a'ala ba'adal masihi sannan daga ƙarshe sai aka wayi gari yana buƙatar ya cire sau cikin bayan da ya yi saka su yana shafa a kai sai bukata ta kama shi zai cire sau cikin to jaza lahu ya halatta gare shi itmamal muddati bil masihi ya cika adadin awanni ko kwanakin da aka ɗeba masa na yi shafan nan alal asfal ya dinga shafa a kan mi a kan safar wancan sau ciki kan babu amma ka iya ci gaba da shafa a kan menene a kan safar muka ce amma kuma idan alwalarka bata karye ba to anan in ka ga dama ma babu maganar shafa akan safar kawai za ka zo kai sallar ka ne kawai wannan ana magana ne idan alwalar ta karye kana so ka sabunta to ba sai ka cire safar bai ƙara shafa akan me akan safar kawai jama'a kun fahimci magana wannan shine muka ce amma idan sau ciki ne kadai a kafarka sai ka cire shi to in ka cire hilalle shafar gaba ba za ka sake yin ta ba akan sau cikin sai dai in ka zo sabuwar alwala to sai ka sake wanke kafar sannan ka sa sau cikin to daga nan kuma duk alwalar da za ta ƙara biyo baya sai ka yi me sai ka yi shafa a kayi jama'a kun fahimci magana Allah ya datar da mu li'annahu yace domin shi a yasduqu alaihi annahu adkala rijlaihi tahirataini yana nan a kansa cewa lalle ya shigar da ƙafafunsa nan suna masu tsarki da alwala a jikinsu to ku duba ku ji wannan maganar ta gaba da malam zai cike da ita ya ce amma idza labisa jawraban wahidan amma idan mutum safa kawai ya saka banda me banda sau ciki wa masaha alaihi kuma yayi ci gaba da shafa akan safar kamar yadda na faɗa ai akwai masu sa safa kawai ko ya sa safa su sa silifas ko ba haka ba to duk mutumin da ya sa safa kadai kuma ya ci gaba da shafa a kanta thumma labisa alaihi ghairuhu sannan sai kuma ya zo ya sanya wani abu ba safar ba akan me akan safar lam yamsah alaihi ba zai yi shafa akan me ba akan wannan abin da ya saka daga baya ba kun gane maganar da farko menene ya saka safa sannan ya yi mai akanta shafa sai daga baya kuma sai zo ya saka menene sau ciki to in ya tashi shafa akan me zai yi shafa akan safarsa ba zai yi akan me ba sau ciki kun gane magana ba zai yi akan sau ciki ba akan safar zai ci gaba da yin shafarsa ina fata an fahimta li'annahu domin shi lam yasduq alaihi annahu adkhalahuma tahirataini domin bai gaskato akan shi cewa ya sanya takalman nan yana meme ba mai tsarki ba kun gane magana ai wanda ya saka yana mai mai tsarki mecece safa don haka shafar ba akan takalman za ta fada ba kan safar za ta fada jama'a kuna fahimtar magana da ke ku to don haka kaga dole a tsaya a fahimci abin in ba haka ba kuma kaga sai a yi ta kwaba na'am yauwa mutum sai ya ta kwaba don haka dole ne a tsaya a fahimci menene ina ake safar ake shafar wanne dalili ke sa shafar ta ɓaci wanne dalili ke sa a zarce da yin shafa a kai saboda haka dai a takaitan takaitawa idan mutum ya samu matsala sai sa ya cire takalman shi saboda wata larura to in dama akan safarsa ya yi shafa lokacin da ya saka su to yanzu ba ruwansa da cire takalma ko rahin cirewa in ya tashi shafa ba ruwansa da menene da takalmi akan safarsa zai yi shafa an gane magana da kyau ko to sai malamai suka yi ƙarin bayani suka ce idan mutum yana so ya samu damar yin shafa akan safa da sau ciki duka duk wanda ya yi yayi to shikenan in ya tashi sai ya yi alwala guda biyu alwala ta farko idan ya yi sai ya sanya mai safa sai ya sake ɗaura ta biyu amma sai ya sa sauciki sai ya yi shafa akan saucikin ba akan mai ba ba akan safa ba to daga nan duk alwalar da za ta biyo ina baya ya ga dama ya yi shafa akan safa ya ga dama ya yi shafa akan menene akan hufi domin dukkansu ya saka su da menene da alwala an gane maganar da kyau ko amma in ya shafa akan safa kadai ko ya saka safa kadai bayan ya yi alwala bai yi alwala ya shafa akan huffi ba to in ya tashi alwala dole kan safa zai koma jama'a Allah ya sa kun fahimce ni da kyau Allah ya shiryar da mu to wannan shine abin da malamai suka ainihin wato yi bayani Allah ya datar da mu ya sa albarka a cikin abin da muke faɗa wannan magana a wannan malami Abdul Azim Al-Badawi ya ce haka za akhbaranil allamatul albani dubi can ƙasa nan ba ta uku ta ƙasa ya ce yadda ne muku wannan bayanin fa'idojin nan ya ce haka nan malami na malam albani muhammad nasiruddin albani ya zaunar da ni yi min bayani dalla dalla cewa ga yadda shafa akan safa take jama'a kun fahimci magana da kuma shafa akan hufi to ya ce wannan haka nan to wannan kaga nakal kenan ya nakalto daga malamin shi wannan fa'ida ce bayan ya gama mana maganganu guda uku nambobi guda uku dalilan da ke jawo shafa shafa kan safa ko kan sauciki ta ɓaci sai kuma ya kawo waɗannan waɗannan fa'idoji guda biyu da ya kawo su sai ce haka za allamanin allamatul albani malamin mu malam allama al'albani haka ya karantar da mu Allah ya gafarta musu da shi da shi baki ɗaya algusulu jama'a mun gama da shafa akan safa da kuma kan huffi kai tsaye kuma za mu shiga magana akan wanka ina fata an fahimta za mu shiga magana akan menene akan wanka malam ya ce mujibatuhu abubuwan da ke wajabtar da wanka abubuwan da ke wajabtar da wanka ma'ana abubuwan da ke sa wanka ya zama dole akan mutum ba zaɓi lalle sai ka yi shi to waɗannan abubuwan su ne za mu ji awalan na farko khurujul mani fil yaqazati fitar mani a halin mutum yana farke aw naumi ko kuma mutum yana menene bacci idan kana bacci sai ka farka kaga ruwan mani a jikinka to wanka ya kama ka haka idan kana farke ruwan mani ya fita maka to wanka ya menene ya kama ka sai dai za mu zo mu ji akwai nau'in ruwan mani da yake fitawa mutum yana farke amma wanka bai zama wajibi a kan shi ba akwai wannan dalilin akwai abin da ke faruwa haka ta kasance da mutum jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama innamal ma'u minal ma'i saboda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yake cewa innamal ma'u minal ma'i ruwa daga ruwa yake ruwa daga ruwa yake to kaga nan ma wani abu ne da laraba suke ce masa jinas kalma mai harshen damu ka san harshen damu ba wanda ya fi wani tsayi ko haka sai ya fito gaba ɗaya sai ya yage biyu ɗaya nan ɗaya nan amma dukansu tsayin su ɗaya to su ma waɗannan kalmomi ne ga sunan ma'ana yadda suke a wato yadda ake furta su a baki yadda ake pronouncing nasu ɗaya ne duk kalmomin da aka hada harufan da aka hada aka gina kalmomin ɗaya ne amma kuma ma'anarsu ta menene ta bambanta shi ne shata yake faɗa a cikin waƙarsa ya ce na ɗauko ƙwarya ta fashe a lokacin da zan je in siyo ƙwaryar goro na fata an fahimta na ɗauko ƙwariya ta fashe a lokacin da zan je in sayo ƙwariyar goro to ƙwariyar farko da ƙwariya da ƙwariyar nan akwai bambanci wajen furuci akwai bambanci wajen harufan da aka gina su amma a ma'ana fa da bambanci ƙwariyar farko me take nufi ƙwariya da ka sani normal ƙwariya ƙwariya ta biyu ko me take nufi gora ƙwaya ɗari jazakumallahu khaira na fata an fahimci magana goro kwaya ɗari shine kwariya a hausa in aka je wani ya ce siyo min kwariyar goro ko zai siyo min goro kwariya ɗaya yana nufin siyo min goro kwaya ɗari na na koyi ma guda ɗari su ma kwariya ake ce musu ba na haka doya ma kwariyar doya doya kwariya ɗaya na fata an fahimta to shine an gane maganar da kyau ko saboda haka idan har mutum ya fahimci irin waɗannan abubuwan to fassara za ta zo masa da sauƙi to a nan da annabi ke cewa innamal ma'u min alma'i kaga da alma'u da alma'u ɗayan tun harfan ɗaya ne ruwa daga ruwa yake to abin da wannan take nufi shine ruwan wankan janaba yana faruwa ne idan ruwan mani ya fita a jikin mutum na fata fahimci magana ruwan wankan janaba yana faruwa ne idan ruwan mani ya fita a jikin mutum shine innamal ma'u minal ma'i sani dai ruwa daga ruwa yake ma'ana yin amfani da ruwa wajen yin wankan janaba yana faruwa ne idan ruwan mani ya fita gane tum jiddan jiddan to Allah shirye da mu na'am saboda haka kenan abin da ke wajabtar da wanka na farko shine khurujul mani fitar mani a cikin mutum a halin bacci ko a halin yana farke shine annabi yace innamal ma'u minal ma'i wa an ummu salamata anna umma sulaimin qalat ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yastahi min al-haqqi فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء hadisi daga ummu salama ɗaya daga cikin matan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take cewa lalle ummu sulaimin imra'atu abi talha kenan matar abu talha abu talha al-ansari qalat tazo ta tambayi manzon allah ta ce ya rasulallahi ya kai manzan Allah inna Allah la yastahayi min alhaqi Allah baya jin kunyar faɗar gaskiya e in dai gaskiya ce to karka ji kunya ko tsoron faɗinta ina fata an fahimta dan Allah ma baya jin tsoron faɗin gaskiya ku kuna cewa arna da Allah ya tahi ya ce qul ya ayyuhal kafiruna ya ku kafirai arna Allah ba ruwan shi haka ne ko ba haka ba eh duk ka ce musu kaza ka ce musu kaza addinin mu ba ɗaya ba yan uwanmu waye wa duk ka gama Allah da cewa ya ayyuhal kafiruna ya ku arna na fata an fahimta e ba ruwan Allah inna Allah la yastahi min al an gane magana da kyau ko yasa a suratul baqara yace inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha amma alladhina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim an gane ko lalle Allah baya jin kunyar buga misali sauro ne ko ƙasa da sauro ko sama da sauro wajen girma ko wajen kankanta domin fauka haɗin nan ai fauka hafil kibari au fauka hafil sigari ko da ƙasa da sauro Allah ba zai ji kunyar buga misali da ke ba ruwan shi to shine ita ma un musulmin ta yi wa manzon Allah muqaddima ta ce Allah dai baya jin kunyar faɗar gaskiya abin da ya sa suka ce ta yi wa manzon Allah wannan shimfiɗi ne saboda kada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji kunyar gaya mata menene hukuncin wannan maganar da ta tambaya saboda annabi mutum ne yana da kunya na fata an fahimta yana da kunya ya kai matakin da sahabbai suna kutun, kwatanta kunyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da matar aure daren farko kai dai ka san tana da kunya ko ina tsofin angwayen nan na shekaru biyar ko goma da suka wuce za su ba da labari yauwa ga suna a zaune an gane ko ka tabbatar amarya tana da kunya a wannan lokacin ko to manzan Allah ya fi mace daren farko kunya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko shi yasa wani mawaƙi yake cewa ala wallahi ma fil aishi min khairin wala dunya idza dhahaba al haya'u ya ce ala ku saurara wallahi ma fi duniya min khairin ba wani alheri kuma da ya saura wa duniya fa ma fi aishi min khairin ba wani abin alheri da ya saura wa rayuwa fa wala duniya ko kuma ya saura wa duniya idza zahaba alhayawu idan babu kunya to babu wani alheri da ya saura kuma jama'a kun fahimci magana saboda haka dole mutum ya zamanto mai kunya kunyan nan ta duk abin da ya shafi a ji kunya a kansa to ka ji kunya babbar kunya dai da ya kamata ka ji ita ce kunyar Allah kar ka saba mishi domin mara kunya shi yake saba wa Allah mara kunya shi yake abin da ba daidai ba in mutum yana da kunya to ba zai saba wa ba ba zai saba wa Allah ba to saboda haka wannan shine to shine ummu sulaimin tace inna Allah la yastahi min alhaq Allah baya jin kunyar gaskiya fa hal alal mar'ati ghuslun idha hi idha ya idha hi ihtalamat shin mace tana da wanka akan ta idan ta yi mafarki za ta yi wanka ita ma? Ƙala na'am, manzo Allah ya ce na'am, idza ra'atil ma'a idan ta ga ruwan mani ya fita mata, lalle za ta yi wanka ita ma. Jama'a kun fahimci magana? A wata ruwaya lokacin da ta yi wannan tambaya sai wata daga cikin matan manzon Allah in ban manta bana na Aisha ta ce ke dakata shin mata ma har suna wannan abun? ma'ana har mata ma suna yin mafarki ko kuma mani yana fita musu sai manzan Allah ya ce mata wa min aina yakunu shabahu to idan mata ba sa fitar da ruwan mani ta ina ake samun kamanceceniya ai idan kika ga ɗa ya yi kama da mahaifiyarsa to lokacin da suke saduwa da baban ne sai ita ta rigahi inzali na fata an fahimta to sai ya zamanto idan Allah ya kaddara samun ciki a wannan saduwar da ita ta riga mahaifin ɗan fitar da maniyi to idan haihuwa ta zo ɗan ko mace ne ko namiji sai ya kama da mamar idan kuma shi baban ne ya riga to idan Allah ya sa haihuwa ko ciki ya faru a wannan saduwa to sai ɗan ya ɗauki kamar wane ne kamar manzan Allah shine annabi abin nan mana kamar mijin sorry afwan kamar mijin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce ma wa min aina yakunu shabahu ta ina ne kamanceceniya take faru idan mata ba ta fitar da ruwan mani ai ma'ana idan ta fitar ne har dan yake daukar kamanceceniyarta an gane ko wa tushtaratu shahawatu fil yaqzati dunan naumi an sharɗanta cewa za ka yi wanka ne idan maniyi ya fita maka ta hanyar sha'awa a lokacin da kake farke ina fata kun fahimta idan kana halin farke ne sai mani ya fita maka ta hanyar sha'awa to nan ne za ka yi menene za ka yi wanka dunan naumi amma ba bacci ba bacci ko da sha'awa ko ba sha'awa idan mani ya fita maka na fata kuna fahimtar magana to lalle ku za ka yi wanka amma a farke ne aka ce sai idan da menene sha'awa to a karkashin wannan kenan idan mutum idansa biyu maniyi yakan iya fita masa babu sha'awa yana iya fita yana iya fita kwarai da gaske daga cikin yadda mani ke fitawa mutum yana farke ko da ba sha'awa shine wahala tana sa mani ya fitawa mutum wahala ko kuma duka mai zafi a daki mutum zazzafan duka yakan sa ya yi tsartuwar ruwan mani na fata an fahimta babu sha'awa ba komai wahala za ta iya sa wannan to in har mani ya fita ne ta hanyar wahala da mutum ya ji to wanka bai zama mai akansa ba bai zama wajibi ba wannan idan a farke ne kenan amma idan a bacci ne da sha'awa da ba sha'awa wanka ya zama wajibi akan mutum jama'a kun fahimta amma in a farke ne sai idan sha'awa ne ta jawo fitar maniyin jama'a kuna fahimtar magana Allah shirye da mu to shine yake cewa a wa tushtaratu shahawatu fil yaqaza an shardanta sai idan da sha'awa ne a farke maniyi ya fita sannan mutum zai wanka dunan naumi amma ban da bacci idan kana bacci ne mani ya fita ko ka san ya fita ko baka san ya fita ba ko da sha'awa ko babu sha'awa wanka ya zamanto wajibi akan mutum liƙaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda manzon Allah ya ce idza hadhafta al-ma'a faghtasil min al-janaba idan ka tsartar hine idza hazafta idan ka tsartar da ruwan mani to kai wanka na janaba fa idza lam takun hazifan idan baka tsartar da mani ba kuwa fala tagtasil ba za ka yi mai ba wanka ba na fata an fahimci magana قال الشوكاني الإمام الشوكاني يا فدا صاحب نيل الأوطار كينانكو ملتاف نيل الأوطار يا فدا يكتوا الحزف أبند أكي نفي دا الحزف هنا هو الرمي شيني جيفو أبو ورغوشي واتو صرتوشي نا فتا أم فهمتا شيني أكي نفي دا شيء أنا وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة shi kuwa mani baya fita da irin wannan sufar sai idan menene sha'awa ce za ka ji lokacin fitarsa za ka san menene dalilin da ya sa ya fita amma na wahala mutum baya sanin lokacin da ya fita haka ne ko ba haka ba amma shi wannan idan har ka ji tsartuwarsa ka ji fitarsa to lalle cikin sha'awa ne to anan wanka ya hau kanka shine abin da imamu shaukani ya faɗa ولهذا قال المصنف dan haka ne marubucin ya ce وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبوة منينكو أو أبردة لا يوجب الغسل كاغني يتيتو وفيه أتكين ونن بيان تنبيه أكوي فتكروا على أن ما يخرج لغير شهوة cewa lalle abin da ke fita na mani wanda ba da sha'awa ba imma li maradin au abrudatin in ma dai ya zama da rahin lafiya rahin lafiya takan sa mutum ya fitar da mani ko kuma duka mai zafi ko wata wahala ta sa ya fitar la yujibul gusla anan baya wajaba akan sa ya menene yayi wanka kun fahimci maganar da kyau ko dan haka idan mutum ya samu wani abu ya wahalar da shi har haka ta faru da shi ba shi yayi wanka ba idan rahin lafiya ne ta tsananta wa mutum har haka ta faru da shi ba sai yi wanka ba amma idan mutum ya ji sha'awa har ya ji lokacin da mani ya fita masa ya yi tsartuwa to lalle lalle dole sai ya yi menene sai ya yi wanka a wannan gurin jama'a kuna fahimta wa mani talama malam abdul azim albadawi allah ya masa rahama ya ci wanda duk ya mafarki walam yajidil ma'a amma gashi a mafarkin yayi mafarkin yana saduwa da mace na fata an fahimta amma kuma bai ga ruwa ya fita masa ba fala gusula alaihi babu wanka akan shi jama'a kun fahimci magana babu menene wanka a kan shi amma dai a mafarkin ya ga lalle gashi nan yana saduwa da wata amma kuma ya farka ya ga jikinsa kamas to shikenan ba wanka a kansa ina fata an fahimci magana Allah ya shirye da mu wani ɗalibin mu ne abokin karatunmu ka san mutane akwai wasu akwai barkwanci wani malamin mu yana karanta mana wannan hadisin cewa mutumin da diye mafarki ina fata an fahimta sai ya zamto bai ga ruwan mani a kansa ba a jikinsa ba to babu wanka a kan shi kawai buɗar bakin wannan abokin namu sai ya ce malam ya ci banza kenan malam ya sun koyar da kai ya yi shiru an kai kusan minti biyar ga abin dariya ba kai saka dariya ba a gaban malam kake dole muka tsutsume amma dai bayan mun tashi an kyakyata sosai kwarai da gaske Allah shiryar da mu shi tun da ya ji an ce ba wanka a kansa Allah ya sauwake to shine yake cewa a fa alaihil gusulu a wa man ihtalama wa lam ya'khuz wa lam yajid al-ma'a fala ghusla alayhi mutumin da ya mafarki bai ga ruwa ya fita masa ba babu wanka a kansa wa man wajada al-ma'a bari ku ji kuma akasi mutumin da ya farka kuma sai ya ji shi da ruwan mani a jikinsa wa lam yadhkur al-ihtilama amma bai tuna yaushe ya yi mafarkin saduwa da wata ba kawai ya farka sai ya game a jikinsa ya ga ruwan mani fa alaihil gusul to nan kuma wanka ya zama wajibi a kan shi tare da cewa bai san ya yi mafarki ba kawai farkawa ya ga alamar ruwan mani a jikin shi shikenan wanka ya hau kansa jama'a ko za ku gaya min meye dalili yanzu nan muka karanta dalilin muka wuce na'am madalla an karanta wannan haka ne innamal ma'u minal ma'i jazakumullahu khaira saboda annabi ya ce ruwan ruwan wankan janaba yana faruwa ne idan mai ya fita ruwan mani saboda haka tunda ruwan mani ya fita masa ko da dai bai ga mafarkin da yayi ba wanka ya zama wajibi akan sa ko bai zama ba ya zama jama'a kun fahimci magana saboda innamal ma'u minal ma'i shine kawai hujjar wannan hadisin da muka wuce dazu jama'a kun fahimci magana Allah ya shirye da mu na'am to shine yake cewa a walam yadhkur ihtilaman bai tuna yaushe mafarkin ba fa alaihi al-ghuslu to wanka ya zama wajibi a kansa an aisha ta qalat su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin na Aisha Allah ya hada mu da na Aisha a jannatul firdaus tace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anir rajuli dangane da mutumin da yajidul balala yake samun jiko albalal shine jikewa mutum ya ji damshi ya ji sanyi na alamun ruwa ya taba shi shine albalal mutum ya tashi sai ya ji shi a jike wala yadhkur ihtilaman amma fa ba zai iya tuno yayi wani mafarki ba sai aka tambayi annabi me ya hukuncin wannan mutumin faƙala sai annabi ya ce ya ga tasilu zai yi wanka lalle ya ga ruwan mani amma bai tuna yayi mafarki ko bai yi ba jama'a kun fahimci magana zai yi wanka wa anir rajuli yara annahu qad ihtalama da kuma mutumin da ya gani a mafarkinsa cewa gashi yana saduwa da wata wala yajidul balala amma bata ga ko kuma ya ga mani a jikinsa ba ina fata an fahimci magana faqala sai annabi yace hukuncin wannan la gusula alaihi babu wanka akan shi wannan hukunce hukuncin da muke faɗa daidai suke akan maza da kuma menene mata haka ita ma mace idan bata ga ruwan mani ba amma ta mafarkin wani namiji na saduwa da ita to babu wanka a kanta amma in ta ga ruwan mani a jikinta ko bata tuna ta yi mafarkin ɗa namiji ba to lalle za ta yi menene za ta yi wanka duk hukunce hukuncen da muka faɗa daidai suke akan maza haka kuma daidai suke akan mata Allah ya shiryar da mu wannan shine abu na farko da ke jawo mutum ya yi menene wanka dama muna magana akan mujibatul gusul abubuwan da suke wajabtar da yin wankan me eh wankan janaba abu na biyu da ke jawo mutum ya yi wankan janaba aljima'u shine saduwa da mace saduwa mubasharatan ba maganan mafarki ba yanzu kai tsaye na fata an fahimta mutum ya sadu da mace matarsa ta sunna to lallai wanka ya hau kansa wa illam yunzil shi kuma saduwa ko da kwa mutum zai yi ta maniyi bai fita ba matukar ya yi saduwar to wanka zama wajibi a kansa kaji shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam can a mafarki an ce ga ka ka gani kana saduwa da mace ko ga mace ta gani tana saduwa da namiji amma mani bai ya bai fita mata ba sai aka ce ba wanka amma dai gahi ta san ta yi mafarki wani na saduwa da ita ko ya san yayi mafarki yana saduwa da wata amma aka ce ba wanka amma a nan kuma gahi saduwar ce kai tsaye amma mani bai fita ba amma an ce akwai menene akan wanka akwai wanka wa alaikum salam na'am boyuwan kashafa ba jazakumullahu khaira wato daga cikin abin da ke wajabtar da wanka shine mughibul khashafa idan kan kaciyar ɗa namiji ya shiga cikin gaban mace to ko da a ce bai fitar da mani ba to wanka ya zama wajibi a kan shi shine abin da mai ahadari ya faɗa haka yake an gane magana da kyau ko lalle haka magana take to mu je mu yace an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل حديث أبو هريرة عبد الرحمن ابن سكر الدوسي الله مدوك كن سركي حتى مدى أبو هريرة جنة الفردوس يتي منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا جلس بين شعبها الأربعة idan mutum ya shiga tsakankanin gaɓoɓin mace guda hudu na fata an fahimta thumma jahadaha sa'an nan ya wahal da ita ina ma'anan jahadaha ma'ana ya yi fomfin a kanta na fata an fahimta ya yi sama ya yi ƙasa a kanta faƙad wajabal gusulu annabi ya ce wanka ya zama menene ya zama wajibi sai ya ce wa illam yunzil wannan arwayar musulun ne ya zo haka ko da kuwa maniyi bai mai ba bai fita ba na fata kun fahimci magana ma damar mutum ya shiga tsakanin cinyoyin mace da kuma hannayenta shine shu'abi hal arba gabobinta kwaya hudu hannayenta da kafafunta na fata an fahimta kuma yayi pumping akan ta ma'ana kamar yadda malam ya faɗa kamar yadda mai ahalari ya ce wato kan azzakarin shi ko kaciyar shi shiga cikin farjinta to ko da mani bai fita ba wanka ya zama wajibi a kayan shi jama'a kun fahimci magana to wannan shi ne Allah ya shiryar da mu wannan hadisi kamar yadda muka ji Imam Muslim ya fitar da shi da sauran manya-manyan malamai abu na uku wanda a kansa za mu tsaya islamul kafir daga cikin abubuwan da ke jawowa mutum sai yayi wanka wanka wanda yake na wajibi shine kafiri idan ya musulunta idan mutum ya musulunta dole sai yayi wanka kuma sai ya aske wannan gashin da ke kansa ko da ɗazu da yamma aka yi mara aski ina fata an fahimta yau sai musulunta da daddare sai a ce a je dai a sa kilifa a ɗan ƙwarzani kayansa jama'a an fahimci magana da kyau ko a ɗan ƙwarzani kayansa wannan ya zama wajibi saboda wannan gashin komai kankantarsa ba a shiga cikin musulunci da shi sai an cire shi shine wani sahabi da ya zo ya musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce je ka alƙi anka sha'aratal kufuri ka je ka ainihin wato aske wannan gashin kafircin a kanka waktin kuma ka je ka yi kaciya ya zo da loɓani kaga kaciya ta girma jama'a an gane maganar da ke ko kaciya ta girma ka kai shekara talatin da biyar a ce ka je ka yi kaciya ai kaga lamari ya kai inda ya kai to baka ji annabi ibrahim ba shi shekararsa tamanin ma haka manzan allah ya faɗa karantar yadu salihina manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi ibrahim yana da shekara tamanin allah ya ce masa ya je ya kaciya na fata an fahimta shine Allah yake yaban sa yace wa idhibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadi zalim Allah ce lokacin da muka jarrabi annabi Ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi daga cikinsu akwai sanya shi da Allah ya yi ya cewa ya yi kaciya yana babbaɗan shekara tamanin ba a da ma a tafi tamanuna sana bayan ya yi shekara tamanin a rayuwar shi Allah ya ce masa ya je ya kaciya to shine shi ma kafiri haka ake so an kaisu bin asimin annahu aslama kaisu dan asim ya musulunta jama'a فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر annabi sai ya ce masa ya je nemi ruwa da magariya ya yi wanka ya yi wanke jikinsa tas to haka ake so to ba wajibi ba ne sai an yi amfani da magariyar idan akwai wani kemikal da zai fitar da datti daidai da magariyar ko sama da shi babu laifi misali irin sabulai da sauransu da muke da su a yanzu ina fata an fahimta to sai mutum ya je wanka da shi kuma wankan ba shi da wani sharaɗi da aka saka kamar wankan janaba ko wankan kaza kawai ya wanke jikinsa wasu malamai sun ce zai bi tsari irin na wankan janaba falillahi alhamdu wal minna ba su saba ba dangane da wannan fatawa tasu amma dai maganar da take ingantacciya yanda ita ma janabar ana iya mata wanka abihi da tsari tsari sannan ana iya nutso ma a ruwa da niyyar wankan janaba kuma wankan janabar yayi to haka shi ma wankan musuluntal kafiri ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam jama'a lokaci ya ja za mu dakata a nan za mu tahi in ƙiƙa'ul haidi wan nifas daga cikin abin da ke jawowa wanka ya wajaba akan mutum shine yankewar jinin al'ada na mata za mu zo sati mai zuwa za mu yi wa mata bayani na kusakurai da suke tafkawa akan wankan jinin al'adan nan saboda wallahi ana samun matsaloli da yawa daga cikin abin da malamai suka ce wajibi ne idan mace za ta yi wankan jinin al'ada sai ta tsefa kayanta amma mata da yawa ba sa tsefa kayansu yayin wankan jinin al'ada kai wasu malamai suka ce har wankan janaba ma amma magana mafi inganci ban da wankan janaba amma wankan jinin al'ada mace sai ta tsefa kayanta ta wanke hitas sannan sai ta wanka idan ka ce musu haka wai he su ce ala gafa ta malam abin yayi tsauri yanzu kenan duk wata sai na yi tsefa kaina yo abin nan kitso na kwalliya ba duk bayan sati ɗaya da rabi suke yi ba jama'a ko ba haka ba ne duk bayan sati an ce kawo kuɗin kitso haka ne ko ba haka ba to wannan na kwalliya ma aka yi duk bayan sati balantana na annabi muhammadu na shari'ar allah duk wata ba za a yi wanka kwaya ɗaya ba abin nan a yi tsaifi a kwaya ɗaya a sake kitso ba saboda haka insha allahu ta'ala sati mai zuwa za mu ɗan tsaya kan wannan gabar mu yi bayanin kusakurai da ainihin wato mata suke tafkawa abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu daɗin shi wanda muke kuskure da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh